أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شهر ترك شعبان هجر منذ ثلاث لك مكة زوى مدينة شكرا لوحيد الريوحيد أربعين شيئا a wannan masallaci mai albarka masjidin musu abu da umar a ci gaba da karatu da tsarin alfatar da amuriya al-kubra ta shehu islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyyah al-harani tun waje masku ɗaya daga cikin malamai na karni na bakwai hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina muna a ƙarshe-ƙarshen wannan sala mai albarka risalar da take mana bayani akan amsar da wannan babban malami ya bada lokacin da aka fuskantar da tambaya zuwa gare shi akan cewa menene matafiyar magabata na gari a dangance da ayoyin da suke magana kan sunan Allah da sifofin Allah subhanahu wata'ala shine sai rubuta wannan littafi don bayar da amsa akan matafiya ta magabata cewa magabata ga baki ɗayansu sun sahi a kan imani da tabbatarwa da siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da ya siffanta kanshi ko kuma manzon shi ya siffanta shi da shi ba tare da tawili ba ko takayyifi ko kuma juyarwa ko kuma kwatantawa wannan shine abin da magabata na gari suka tafi a kai shine kuma abin da lissafin yake bayyana mana dalilai a kan haka sau da haka mun zo ƙarshe-ƙarshen wannan risala mai albarka wadda a ƙarƙarewa malam iya dunkule mana abin da ya rarrabe a baya a muƙaddima ya wara da ba da abubuwa a dunkule sai kuma filla-filla tsakiya kuma ƙarshe ma sai zamanto kenan yana ba da sakamakon duk abin da ya zama to ya haɗi kinsa a rarrabe shi yasa karatu wancan satin mun ji magana wadda take ta daidai akan da akan mafi yawan ayoyi na sifata da kuma hadisai shine kenan alqadaru bi tariqi bi tariqati sabita yankewa da matabbaciyar hanya kamar ayoyi kamar hadisai wanda suke nuni a bisa waɗannan sukofi kyau sannan kuma sanin hanya ta daidai a dangane da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da ma duk abin da yake na tauhidi hanyar da mutum zai biya san menene daidai abin da zai raba gardama shine qur'ani da sunna da kuma ijma'i na malamai wannan su ne dalilan da mala ya ce la ta sami da ba su ɗaukar tufka da warwara har ma ce wa taraddudul mu'mini fi zalika in ma ka ga mu'mini yana wai kai komo akan wannan huwa bi hasabi ma yusahu la min al-ilmi wal iman kawai gurgurdan ilimi da imanin da Allah ba shi wa man lam yaj'al lahu nuran fa ma lahu min nur wanda Allah bai sa mai haske ba ba shi da wani haske in Allah ba mu san imani da ilimi bai da wani karatu in Allah ba mu san imani amma na da karamcin ilimi sai ka ga yana dan ja baya amma ja bayan da yake ba wai musu bane ne yake da wannan a a imanin ya yarda a dunkule sai dai kuma iya da karamcin ilimin da zai zama to kenan ya ya mi kauya sai ke to dukkanin wanda ya samu rikicewar kai a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ga hanya mafi sauƙi sai ma da ya ce ya yi addu'a irin wacce ta zo a sayi musulmi mutum ne yana da imani ya san yana da imani ya miƙa wuya ya yarda da karanta sunna sai kuma aka faɗi wani abu a sunna sai ke ga kamar abin shi ɗaya na kawo mai kaikai saboda bai da ilimin da zai tabbatar mai da abu amma shi tabbas ya yarda cewa karanta manzana karanta manzana to da ita ce daidai ya yarda cewa tafarki ahlus sunna shine daidai amma sai ya ga wani abu kuma abin sai zama ya dinga karar da bi'a ce zai ce ma kwarai kwana rauna hanyar ita ce to amma dai ina da wani taraddudi saboda me yasa bai da karfin ilimin da zai samu yankewa inda a ce yana da ilimin da zai samu yankewa da karar shi yasa wani da ka kawo mai dalilai na Qur'ani da Sunna shikenan samina wa fa'ala amma rashin samu wannan dama shine yasa ke taraddudi to yanzu in mutum ya zama ya samu wannan kai komo sai malami to sai fake ga addu'a wannan kuma an haɗu malami ne ko ba malami bane ba malami ne ko kuma a'a wanda shi ya yarda da karantarwar sunna ne amma na da karamcin ilimi ya ce to sai lazumci wannan addu'a اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم duk abin da ya zo ma ka samu rikice wa kai ke ka dinga yin wannan yadda sau da aka fai zafta karan abu ila ma kaga duk lokacin da bawa zai nuna bukatar shigun Allah wa da'awu ya kira Allah wa da mana nazar fi kalamin la ya duk kufar da dubi a qur'ani wa kalamin rasulihi da sunna wa kalamin sahaba da zantattukan sahabbai wa sabi'ina da sabi'ai wa immatul muslimina da jagororin musulmi in fataha lahu tariqul huda hanyar shari'a za ta buɗe a gare shi kenan duk lokacin da ɗalibin ilimi ne wani al'amari ya rikice mishi bayan gabatar addu'a bayan gabatar addu'a ya dukufar da karanta dukufa kan qur'ani sunna maganganu na sahabbai tabi'ai aimatul muslimina to zaka ga mutum ya samu buɗewar hanya hanya za ta zama to a gare shi baro baro nan kuma malam zai bayyana mana sababin da ya jayo batan da yawa daga falasifa da kuma mutakallimuna a babi na sifatullahi ta'ala menene ya jayo wanda suke masu ilimin falsafa da kuma waɗanda suke mutakallimu suka samu hallaka a wannan janibi malai ce sun in kana kada sabara ni hayati iqdamil mutafalsifati wal mutakallimin fi hadha al-babi ثم صلى إن كان إن هري زمن تو قد خبر قد خبر قد خبر حقيقة يا غدا يا جرب هكا تي الخبرة شيني قري واجاو saboda haka kenan kad khabara nihayat iqdam al-mutakhallisifa hakika ya jarraba karshen fuskanta da kuma tunkara wanda al-mutakhallisifa wal mutakallimuna suka zama so sun fuskanta fi hazar babi a wannan babi kenan in har ya gwada wani abu na sakamako na waɗannan mutane ya karanci waɗansu halaye daga irin halayensu da kuma labarai na waɗanda suka zama so sun samu zamiya a wannan janibi ɗin daga waɗanda suke falasifa in ba mu manta ba a farko a muƙaddima mana ya kawo mana ru'asa na mutakallimun waɗanda ƙarshen rayuwarsu suka yi ladama da nana sani amsayin da suka bata tsawon lokacin akan ƙoƙarin sanin ko kuma akan tsayuwa da nazumta abinda babu wata fa'ida da yake samar musu kai ko da ma samar da fa'idan to basarewa kamar irin maganganu da ya kama na fakhru dinar razi إدراك شريط الأمر لقد طبت المآهل كلها وصيرت قلبي بين تلك المعالم ولم أر إلا واضع الكف هائرا على ذقن أو قارئ السن نادم نادم يأتي إلى رسول الله للي لقد طبت المآهل كلها نازاقي جوة الصنقيوي وأن سكن علم الكلام وصيرت قلبي بين تلك المعالم kuma na sa dubi na tsakankanin waɗannan hanyoyi na ulama kalam balam ara ban tsin kayo wani daga cikin malaman kalam ba illa wazi'an sai dai wanda wazi'an kabba wanda zai dora tafin shi ha'iran yana dumuci ala za'ani sai wanda zai kama haɓayen tagumi an ƙari an inni na ne ko kuma wanda za ka ga yana samun harshe yana samun haƙori saboda nadama da kuma da na sani to kaga wannan shine ƙarshen ulama'ul kalam haka yana daga cikin maganganun fakar dinin razi da yake cewa ni hayatu da qidamul uqul iqalu wa akthar sa'il alamin qararu yace karshen fuskanta da kuma tunkarar ilmul kalam iqalu karshe dai zaka samu dabarbar cewa al'amari da kuma daurewar lamari wa akthar sa'il alamin qararu yace mafi yawan wahala da al'umma suka dinga yi a ilmul kalam fata ne وأرواح نافع جسم من جسمنا وغاية الدنيا لا أذن وبال يتي قرشان دنيا مدير ذات أكن جوتوا لكم مصيبو ولم نستطيع من بحثنا طول عمرنا كي شيء tsawon rayuwar da muka ilmul kalam binciken da muka yi ba mu samu fa'ida komi ba zuwa jama'a na ƙila wahala kawai mun tattar ƙila wahala kace na ce wani in yadda zai ce mun kaza zan ce min kaza amsar jawabi kaza kaza ne inda za a ce mun kaza da kaza zai zama ya za a yi kaza wannan abu ya ce kam kadar rayuna mai rijalin wa daulatin mun gaji yawa daga mazaje da dauloli fa badu jami'an duk sun kare musulmi na wa zalu wa kam min jamalin qad alayhi rafasiya da yawa to a tsinda kololo su ya daukaka sun zama to rijalul mazaje fa zalu wal jibalu jibalu amma sun zama babu su sun gushe dutse yana na a matsayin shi ya ce laƙar samun su turkar kalamiya na lura da hanyoyi wani daban-daban na ilmin kalam da falsafa wani manahijar falsafiya da hanyoyi na falsafa ya ce fa ma ra'aytu tashfi alilan ban gaba tana warkar da wai mai illa na neman hujja wala turwi qalilan ba ta kusar da mai tsananin kishirwa da ruwa ورأيت أقرب طرق أقرب طرق طرق القرآن نجا هنيا مبني سوقي تتسي هنيا تار القرآن هنيا مبني سوقي هنيا القرآن تو ده هكا يرجع لي أبين الله يتي يرجع لي أبين مزارة سيتي يجي اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يسأل الكلم الطيب وقرأ في النهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يجي ودنن sun ishe ka a matsayin dalilai da kuma hujjoji فقال الدين الرازي يجي ولقد أخبرت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية ناكرا علم مكة الكلام هنيوين فلسفة يجي كما رأيت فيها فائدة أتجب الزامون فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن وجزاك إليه دا فائدة نسام القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة لجلال الله سؤال القرآن ينا كيكم وجن سلم sallama girma ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan su da kansu kaga sun dinga israfi da kuma nadama kamar yadda abul ma'alim shi ma mala ya kama na maganganun shi a baya ɗaya ne daga jagorori na wannan ya ce laƙar sukutun baharar khidamma na kutsa na kurmuwa a teku wadda take mai cikowa wa taraktu alil islami ulumar na watsar da musulmi da ilimin mukansu wa kusa fil ladina hauni anu na kutsa a inda suke hana ni tekun da aka ce kadin shiga sai ne burmuwa ce yace wal ana illa ma sadarakani rahmat rabbi an in dai hada jin kan Allah ne kin mun ba wal wailu lil quran yace kai ce ya tabbata ga imam al haramain wa ha ana za amutu ala qidati ummi yace kai gani dai yanzu ne na watsar da komi kawai aqidar da ma'ayyata ta mutu ni ma akan ta nake mutuwa don da aka dinna watsar da waɗannan abubuwa kaga aqidan ma'ahiyashi ai ma'ahiyashi ba ta karanci ilmul kalam ba yace to ni yanzu kawai na yi imani da aqidan da ma'ahiyata ta yi imani akai wani yace ta aksar nasu shakka inda mutu ashabul kalam wanda suka yi kowa shakka wajen mutuwa ashabul kalam jiwa ne yace ta ya ashabana ya ku a abokananmu ko ya ku ɗaliban mu na kan sabiru bil kalami ku ji yayin kan ku shagala da ilmin kalam fa law araftu anna al kalama yablughu li ma balaga mastabantu bi yace kai da na san ilmin kalam zai kai ni wannan matsaya yace wallahi da ban shagala da shi ba da ban shagaltu ba da shi to wannan da dama daga cikin su zaka ga kan haka kaga yace a mutu wa ma alimtu shay'an yace zan mutu ba tare da na san wani abu ba to kaga wannan nadama ita ce karshe ta waɗanda suka dukufa akan ilmul kalam Allahumma sai dai da ke da dama daga cikin wasu su ko wasu daga cikin su sun dawo daga wannan tafarki a ƙarshe-ƙarshe na rayuwarsu shine abin godiyar Allah subhanahu wa ta'ala irin su Abu Hamid an ce ya dawo daga kan wannan ƙarshen su kenan yakan zama tsawa ƙarshe ne wanda yake na nadama da kuma takaici saboda babu wani abu wanda yake mai fa'idar sarwa a tattara da wannan to kaga su da kansu sun yi itirafi cewa babu wani amfani tattara da wannan sai ma da yake thumma in kana qad khabara nihayat iqdamil mutafalsifa in kwari ya zamanto ya gwada ya jarraba yana da masaniya akan nihayat ƙarshe na iqdamil mutafalsifa tunkara da ulama'ul falasifa suka yi akan al'amarin da ya shafi sukofin Allah wa mutakallimin fi hadal babi a wannan babi na al-asma' wa sifat wa rafa ghayata ma yazumunahu burhanan ya san karshen kokowar abin da su wajen su suke riya cewa hujja ne su karshen kokowa a wajen su abin da suke ce ma hujja wannan kila wa ta'ala kaza in an ce kaza an ce Allah yana kaza to ai mu ma muna da kaza to an ce muna ai mun zama daya in za a ce Allah kaza to ai da ba zama Allah ba kawai kila wa ta'ala wannan yace wa huwa shubhatun alhali kuma wa huwa shubhatun abin shubha ne su kuma sun rike shi a matsayin hujja to in har kabara ya jaraba ra'a zai ga Allah galiba ma ya ta miduna mafi rinjayen abin da ulama ul kalamu suke dogara da shi ya ulu ila da'awa la haqiqata laha yana koma zuwa ga abin da kawai ikirari ne wanda ba shi da haqiqa wannan shine karshen falasifa da kuma mutakallimuna iya dai karshe wani abu ne da yake na da'awar la haqiqata laha abu ne wanda yake na da'awa kawai babu hakika tattare da shi saboda duk abin da zai tabbatar ma da siffa daga siffofin zatin Allah subhanahu wata'ala to dole wannan abin ya zamanto qur'ani ne ko sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani wanda yake masanin falsafa ko masanin ilmul kalam ko wani abu wanda zai iya tunkara ya zo ya dinga sifar dama zatin Allah subhanahu wa ta'ala ko ya kore ma wani abu in dai ba ta hanyar Qur'ani da Sunna ba Qur'ani da Sunna su ne kawai za su gaya ma ko tabbatar ma da wani abu amma al'amarin hankali kadai baya hankali kadai baya ba babu wani abin da zai face kai ka zuwa ga halaka shi hankali yana hukunci ga abin da ya gani hankali zai hukunci akan halittun Allah da abubuwan da Allah ya samar mana Allah ya shimfiɗa mana ƙasa ya hore ƙasa a gare mu to za mu iya amfani da hankalinmu wajen bincike da ganawa wasu abubuwa na sirru da suke ɓoye cikin ƙasa na sinadarai da ma'adanai da ƙasa. Ka gani, kenan a nan gurin in wanda yake filosof ya leƙo wani abu ya gano ya aiwatar da wani abin da za a ƙara a duniyance, to ai ba shi halicci abin ba. Mahaliccin halittu gaba ɗaya kuma shine ya mushi ƙwaƙwalwar da zai iya ganawa da wannan abin kuma shi ke gudanar da shi shi yasa Allah ya haukatar da shi kaga babu wani abin da zai iya gane a cikin nan sai Allah ya mantar da shi ba abin da zai gane kai Allah ma dokantar da shi kaga shi kenan sai tsaya doko ba zai gane komai ba saboda haka duk ni'iman ma da zaka ganta ka same ta wajen wani ne hikima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk ni'imar da kuka gani daga gare ku daga Allah take duk kuma wani mai hikima da zai samar da wata hikima ai Allah ne ba da hikima yusuf hikima ta manya sha Allah shine yake bayar da hikima yake kyautar hikima ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya ma kyauta na hikima wannan da shine zaka ga da yawa suke gabatar da falasifa da tsoron masanan ilimi wanda yake na kere-kere da abubuwa akan ilimi na addini alhali yaushe zaka kwatanta ilimin sanin Allah shi wancan duk yadda ya san ilimin shi wanda yake na duniya wani ilimi ne wanda yake takaitacce tun da har ilimin ya gazasawa ya san Allah ya gane Allah kuma alaƙa shi da ilimin ko a duniya ne yanzu ka yi wani ilimin ka na abin da ya shafi technology in ka je lahira amfanin mene ne zai maka inda zai maka amfani sai ka hana kanka mutuwa kaga amma ba ba- ilimin ba zai hana ka mutuwa ba kuma ba zai hana ka rashin lafiya ko ba zai hana ka tsufa ba to kaga kenan wani ilimi ne takaitacce Allah subhanahu wataala ya baka a gidan duniya amma ba shi bane mafuskantar da zaka yi tafaduli ka fifita wani akan wani saboda ilimin duniya kawai ya fi shi da wannan kaga wannan ba shi bane fuskar tafaduli ilimin sanin Allah subhanahu wataala shine karshen koli saboda haka man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi dini wannan kuma dukkanin ilimin da ba na addini ba fa huwa balghatul majlis ko guzuri ne na mazauni sannan kuma fa huwa min qadar al-haja kar ilaji gurgurdan bukata ne kamar dai magani ne kaga magani dai in ka kirji sama da bukata zai cutar da kai to duk wani ilimin da ba na addini ba shi gurgurdan wannan ne in ka ce ka zurfafa ka wuce iyaka to za ka yi bi babu tana iya yiwa ma lokacin da ka gama karatun duk gaba daya kafin ka fara aiki ka mutu kai ba ka ce ba bari tun da yanzu mun ida kuma za mu nemi makaranta mu shiga to kaga nawa ne wanda sai ya gama duka takardu komi ya gamu shikenan bai ma fara aikin ba ya faɗi ya mutu to yanzu duk wannan shekarun da ya kare su wanda suke masu ɗumbin yawa da ya tsaya ya san ilimin Allah subhanahu wataala babu wasu yadda wannan yanda kaga ilimin bai hana shi mutuwa ba to babu wani abin da shi da babu duk daya saboda haka kaga kenan ilimi na addini shine hakika kuma duk wanda bai da ilimi na addini sunan shi jahili sai dai a wannan bangaren ne zaka ce ne mai kaza amma a yaren addinin musulunci sunan shi jahili zaka sa jahilai ka lissawa shi a na farko duk Allah za duk wani fannin da ka sani a duniya karance shi ka sa shi na farko ka gani yana daga na farko saboda ilimin addini shine wanda yake mahanga a gun Allah subhanahu wataala kuma duk nusus akan wannan ne abin da suke magana wannan kuma wani abu ne na gidan duniya ko ba shi bane babe wanda za a kalli tafadili a tattare da shi sannan kuma bai kamata ba al'umma ta musulmi wanda ta san ilimi wanda ya kowanne tsada kuma sai saka saka akan bangaren wanda kuma shi ba a bakin komi yake ba in dai har al'umma musulmi za su dukufa su karanta qur'ani su karanta sunna wanda qur'ani da sunnan nan kago su abubuwa ne wanda su wanda ya riga ya karance su ya sane ya nuna ƙarshen zurfin hankalin shi da kuma haƙuri da juriyar shi to kaga bai kamata ba kuma ilimin da bai kai ya kawo ba a ce kuma ya turke shi shi ne ɓangaren na duniya to kuma duk lokacin da kaga al'umma musulmi tsawatsar da wannan ba ta kula ba wannan ba zai hana ta ba ta samu ɗaukakar sa gurin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira to amma a duniya za ta sha wahala da yawa saboda zai zamanto dole dai tana ƙarƙashin waɗanda suke kenan ba musulmi ba za a goranta za a yi kaza kaga dai za a fuskanci ƙalubale mai ɗumbin yawa alhali kuma duka abin bai kai yaka ba kuma Allah yana ba kowa shi yasa kenan bangaren wannan zaka ga musulmi yayi wanda ba musulmi ba yayi sabani yanda zaka ga wasu jahilan kafirai suna kokarin zagin addinin mu da kuma ɓata ilimi na addinin mu sai su dinga nuna kamar ba mu kawo wani ci gaba ba ko ba a kasa za ba wannan bangaren ilimin mu da muke karanta na sanin Allah na sanin addinin mu wannan abu da bangaren ilimi kuma na duniya wannan musharaka ake duk abin da ka sani ba ka ce ba musulmi ba su kera ba jirgi ba su kera kaza a duk abubuwan da ka sani na kere-kere ba kafaran ba mu abin da ya sa duniya ce ba a kai ta ba kuryar ɗaki mafi yawan musulmi ba su kai ta ba kuryar ɗaki amma lokacin da musulmin suke kera sabuli in ka ba kafiranci su ci ɗauka suke abinci ne suka ji kamshi kamshi sabulin kaga duk dai wanda suka samar da tsarin su sabulin da al'umma musulmi ne to kuma haka a yau in ma ne a technology na duniya sati bai wuce gona aboki na wala ismail ya turo mini wani bahaushe dan kano musulmi mai suna abdullahi yace ya samar da wani manhaja nashi wanda zai gogaggeniya da irin su facebook irin su abin nan ka gani an taru da larabawa da abin nan duk an taru ya ce gashi kaza kaza kaza kaza kaga to haka kere-keren jirgi ne motsa ce kaza ne duk haka ne sai dai kawai da yake kasashen namu wal'alla babu teku wal'alla babu kaza babu kayan aiki in mutum ya karatun ya kware kuma sai ya je can sai ka ɗauka kamar injiniyan da yake kera motocin kawai kafiri ne arni ne shi ko daga nan ma wani musulmi ne balarabe ne ko kuma baka ne ko kaza shine a can aka ajiye shi can tun da in ya zo mana gurin ai babu abin da zai nan wannan duka wannan abubuwan na waɗannan harkar yanar gizo nan da wannan da ka je ka duka za ka samu cewa adadin da musulmi ne da kafirai ba wai in ka je ba duk gaba ɗaya tushen abin a musulmi ne da kafirai saboda haka in suka zo nan gurin babu inda za su yi wannan kere-keren nasu na fasaha da wannan ban mu da injinan da za su yi wannan abin to shine ne su tsaya can gurin saboda haka duk inda kake so na duniya in ka je ka za ka samu cewa tare ne ake to su kafiran da basu sani ba wanda muke tare da sunan sai su ɗauka yadda suke ganin mu haka kamar a soyawa kenan duka haka nan ne ake ba san ba abin da ake ƙero wani muna amfani da shi da mu da su duka to ba duka bane ba kafiran su ne da musulmi ne da kafirai duka ake saboda bangaren abu ne na duniya to wanda ilimi zai samu wannan kenan falasifa ba za ka kwatanta wani filosof ba da malami na addini albarka duk wani filosof ɗin da ka sani to malamin addini ya dame shi duk wani filosof ɗin da ka sani masanin qur'ani ko da yake shi yasa ma za ka ga duk ƙarshen falsafar tashi in ka kalla kawai dai ka mushi dariya in yana faɗa abin kallon kallo ne kaga shi yana maka wani kallo kai kana mushi wani kallo haka ne ake kai kana tausayin shi saboda yadda kaddara yadda kaddara ta watsa miji kaga kai haka kake tausayin shi a fuska ta babe na kaddara shi kuma yana kallon ka a matsayin ba kawai to kuma yi an je lahira yi a gane waye ba kawai sai an zo karshe kuma yi a gane waye ba kawai waye abin da waye ya kiri ba da karshe ne ake gane amma a haka kallon kallo ne ake kana mushi wani kallo yana maka wani kallo to haka ne muke da su wanda suke filosof da wanda suke mutakallimun da sauran irin waɗanda suke ga su sun san duniya mu muna musu wani kallo su suna mana wani kallo amma mar abin ba ɗaya bane shi yasa duk za ka kalli ka ɗauko duk waɗanda suke ƙarshen ƙoƙonsu gurin da kai baka je ba sai su je yanzu kai baka tashi maka je wajen wani boka iya wani ma ka san ƙarya ce amma ga ga su wanda suke tamaka sun waye sai su zo su tsara boka sai ta musu ƙarya sai ma mutum ya samu aiki wanda bai san ba boka an ɗauke shi aiki ya samu aikin kuma yanzu rinka cewa wani boka ne kaza kai da duk kai karatun ka baka san shi ba bai san ka ba sai da Allah ya maka duk nemomin da zai wanzu kuma zaka jawo shi to kaga karshe zaka ga duk abinda masu ilimin addini ba su tafiya ko kuma kaga suna zuwa gurin wanda ma a sun karanci addinin amma a karkace suna musu wayo yanzu ga kamar yan tsubbin nan kaga su yan tsubbin suke musu wayo mu kuma wajen mu yan tsubbin da kwai kallon da muke musu mu sun tsiri su yan tsubbin mu musu gurin su kuma a wajen su yan tsubbin karshe ne ha waɗannan mutane ho dole da su sai da su dole sai ka rike su to mu kuma ka game babu kowace tsiya ba suke a wajen mu muna kallon su a matsayin waɗanda suke wahalallu kaskanta su waɗanda kuma ƙarshe duk su ma dai ba su zo musu da kyau to amma su kuma saboda duniya suka karanta ba su iya su gane wannan ba saboda haka ra'a anna ghaliba ma ya samiduna huwa yaqulu wa yaqulu ila da'awa yana komawa zuwa ga kawai ikrarin da la haqiqa sana'a bai da wani haqiqa ne aw shubha murakkabatin ko wata shubha da aka hahauda ta min kiyasin fasili daga lalataccen kiyasi saboda haka za ka samu shubohi ne waɗanda suke daga lalatattun kiyasi saboda babu yadda za a yi ka kiyasta halitta da mai halitta babu yadda za a yi ka ɗauko wani abu na abin da Allah ya halitta ka ce za ka kwatanta wai da zaton wanda ya halitta ka gani saboda haka auqadiyya kulliyya ko kuma qadiyya kulliya wannan qadiyya iya daga cikin kenan lahaja wadda take ta falasifa ta manatika in suka ce qadiyya suna nihin abin da ya kamil sirri wal kadhib abin da yana daukan gaskiya ko ƙarya kulliya a wajen sun suka ce kulliya suna nihin kenan abin da a mafi rinjaye za a iya gaskata shi wanda yana zaman tsawa kenan mukabilin shi shine aljuz'i saboda haka abin da yake gaskata ga mafi yawa ma ya suduku ala kasirina abin da yake kaskata ga mafi yawa shi suke ce maqadiyya ina misali kamar misali kaga abin da yake kaskata ga mafi yawa kama a ce al-insan al-hayawan aw qadiyya kulliya la tusulu illa juz'iyya wacce kuma ba ta inganta sai ga abin da yake juz'i da ka ce shehun juz'i shine kenan abinda ghairu salih an yustaraka fi kafiruna juz'i abinda ba za a iya ishtiraki ga mafi yawa ba kaga babu yanda za a yi kai hada abin da yake na Allah subhanahu wata'ala ne kuma ya zama to ka auna ka kiyasta ka hada da na halittun Allah subhanahu wata'ala to yanzu dauko abin da ke bantar Allah ne sai kuma su yi hukunci ga abin da yake kulli ga halittun Allah duka baki daya aw da awa ijma'in la haqiqata la ko kuma da awa ta ijma'in da bai da haqiqani aw tamassuki ko kuma ma'ana da awa da ijma'in da bai da haqiqani kaga sahabbai ko tabi'ai babu waɗanda suka yi tawili ko kuma suka yi takayufi ko suka zamanto sun yi tamdili saboda haka duk wanda zai ce haka musulmi suka tafi a kai kaga ya faɗa abin da sahabbai ba su faɗe shi ba awai kamar suke fil mazhabi ko kuma kawai wani zai ce a ni wa kawai ba ash'ari ne saboda haka mu a ash'ariya haka abin ne ni kullabi ne a kullabiya haka abin ne ko ni dariƙa ta kaza saboda haka mu a dariƙa wannan ba haka yake saboda haka wannan abu ne na ɗan gida bai shahe ka ba saboda haka wannan na gidan dariƙa ne kenan bakka da masaniya kan wannan abin tun da bakka da masaniya kan ilimin su ka kyale to shi da ma sufanci da musulunci abu ne mabambanta kaga in ka ce wannan abin abu ne wanda yake na tariqa na yan gida sahibul da bait adrabi ma fil bait dan gida ya fi sanin abin cikin gida sai mu ce to dama kenan gidan biyu ne kaga kaga sau da haka ƙarshe dai kawai mutum ya ce maka ayyuka wasu suke fil mazhabi wa dalili da kuma dalili bil alfazul mustarika da lafuzza wanda suke an yi ishtiraki akan lafuzza wanda suke mustarikai thumma inna zalika idza rujiba bi alfazin kathiratin sannan wannan shubuhohi din in aka hahauda su bi alfazin kathiratin da lafuzza masu yawa tsawila wanda aka tsawaita suna ilmul mantiq ilmul kalam gharibatin waɗanda suke baki amma lam ya'rifa istilahahum amma ga baki gurin wanda shi bai karanci ba istilah na falasifa istilah na mutakallimuna kaga wanda shekul islam mutum ne wanda yake ya karanci falsafa ya sarta ciki da bai ya karanci dukkanin aqaid waɗanda suke mabambanta shi yasa wani daga cikin wanda suke munharifun yake cewa shekul islam ya karanci yakan karantar aƙidunmu da kuma matsafiyarmu yakan karanta sama da yadda muka karanta in ya tashi kenan yakan karanta aƙidan masu aƙida lalatacciya don ya rusa ta to sai kai kokowa wajen karanta to sai zama in yana magana ciki su wanda suke cikin sai su saki baki kawai suna kallo to kai ne hanyar da kake kai ba daidai ba to kuma an yi ka sanin ta an karance ta kaji ana faɗin ma abubuwan da kai baka ma san ba haka ke kaga dole ne sai ka ja bakin ka kai shiru yace to wannan ga wanda bai san ba ni wanda bai san ba istilahin aw hamatu li ghayra to taka rudin wanda yake bani in yaji an rakkaba waɗansu lafuzza da wani zance dogon zance an kawo maganganu an cika wannan kyan awa mata da sirra ya ce ba ni wanda bai karanci abin ba sai ya ruɗe shi mayo yamu sarabulil afshar irin ruɗin da kawalwalniya take ma wanda yake tsananin jin kishirwa take ma wanda yake jin tsananin jin kishirwa kenan waɗancan mutane shekul islam yana faɗin cewa za ka samu cewa mafi yawan abin da falasifa da mutakallimuna suke dogaro da shi ko dai a ce dama abin shubuha ce ko su ɗauko wani dalili su mai da shi matsayin shubuha ko kuma misali su ɗauko wani abin da ke bantacce ne sai su yi hukunci da shi ga baki ɗaya misali abubuwa ne waɗanda babu wani dalili ciki ko kuma za ka samu cewa wasu su sun makalkale ma mazhabinsu su ce amu mazhabin mu kaza ne ko kuma su ɗauko wani lafazin da ana istiraki cikin su yi aiki da shi ya ce so in ku har aka har haɗa waɗannan abubuwa aka gama su da wasu lafuzza lafuzza na ulama'ul kalam lafuzza waɗanda suke na falasifa ga mutumin da bai san ba istilahin in ya ɗauko ya karanta waɗannan shigohi da an hamasa da zira sai ta ruɗu bani ma yi musarabrin a fashan irin rudin da kawar wani ya sake ma mai tsananin jin kishirwa yanzu wanda yake tsananin jin kishirwa ya ga tafkin aljanu kaga kawai shi zai ce yawwa ga teku can zai kaya yi kurmuwa yi wanka kaga daga nan kuma hatta ya ta ji a wani mai jirgu shiya sai ya zo kuma sai sarra kawai ashe yashi ne ba wani abu bai da ƙarshe kawai haka zai ta faga wani har ya mutu so izdada ilman izdada imani kenan in aka hahau da waɗannan shigohi din aw ha matal gaira za ka rubi bami can gurin istifarari ne shekul islam sai kawo wancan wannan ne izdada imanan wa ilman yace to in aka gangama wannan ga wanda yake da ido wanda ya riko da kitabu da sunna izdada imanan shi kuma zai ƙara imani kaga shi bami ne an rufe shi shi bami sai zama to ya fata to amma wanda yake fa ya yi riko da kitabu da sunna izdari imani ko kuma wanda dama ya jarba hanyar ta kenan ɗayan biyu ne wanda dama ya jarba hanya ta falasifa ya riga yana da dubura a kai yana da masani a kan islami na in aka tattaro shubuha kuma sai aka gama ta da yaran ulama ulkara to a nan gurin mi izdada imanan wa ilman zai ƙara imani ya ƙini da ilimi bi ma ja bi kitabu sunna zai ƙara ya ƙini abu zamin da qur'ani da sunna zo amma ba mi wa shi kuma abin zai rubi kenan shi yasa can sai je ho maka ba mi a tsakiyar zumni na zancen wannan in kun lura ya ja kenan alama kan abin nan saboda haka kenan wanda lam ya'rif istilaham zada imanan wa ilman bi ma ja bi kitabu sunna zai ƙara gaskatawa da kuma ilimi amsa abin da Qur'ani da Sunna zo da shi saboda duk ahlus sunna ne yarda da Qur'ani da Sunna ya ka tattaro ma shubuha kuma kana jira a kama aya ko hadisi Allah sai aka ba abin kawai da wasu zantukan banza da gaba ɗaya aka tattaro ma babu wani Qur'ani ba kai kana jira a baka Qur'ani ko Sunna babu to yanzu me zaka ƙara wannan sai ƙara maka yaƙini cewa wannan abu ba halaka ne to amma ba miwa kaga shi ba mu yanzu aka zo ana molan ka sai ka kai gaskiya malamin nan akwai ilimin billahi ne kaga ya fa ya gargaje mutanen kuma babu aya ba ba ni kawai ka tsamci wa dini ai in aka yi kaza kai ka dauka a misali ma yanzu an cewa kaza kai yanzu tun da ka tashi uwayenka mu tun da muka tun da ka tashi gidan ku kaga ana shan rubutu kai yanzu tun da ka tashi ma kaza aka maka kaga kawai ana zance ina dalili kai kana wani an tashi uwaye da kakanni an yi kaza kai ko sai ma ake kamar wannan abin na ina wajen na ama ana ka zo ga qur'ani da sunna to duk lokacin da kake neman hujja tsaya ka rike wuta kar ka rudu da kwatamci hudu tsaya ka rike wuta ko a baka qur'ani ko a baka hadisi a baka wani asaratun min ilmi amma in ka tsaya kawai aka yi ta waɗin molanka to kai ma kenan ka zama to ba ni daga ni ka zama to ba ni fa in da fidda yuzhiru husna sabbi saboda kishiyar abu shi yake bayyana da kishiyar shi wa kullama shi yake bayyana da kyawun abin da yake kishiyar shi wa kullama kana bil batil a'lama duk wanda ya yi ilimi ya yi ilimi na sanin barna kana lil haqqi ashadda ta'zima to za ka ga cewa ya yi girmama gaskiya wanda kadar hi'ar kuma ya fi sanin darajar gaskiya duk wanda yanzu misali salman al-farisi kaga karfin imani saboda me ya yi majusanci ya yi majusanci kenan kaga tun da ya yi wancan ya ga abin shirme ne to yanzu kenan ya iya kini da tabbas akan musulmin da shi bai jarabar hukunci hanyar sabon manzana sassanin kaga da yawa da ke wasu sun yi ta'amuli da bautar gumaka har ma wani yace yake cewa aina zahaba uqulina wai har kullum ina yake tafiya ne na abudu tamra lokacin da muke bauta ma dabino idan ji ina akanna in yi wata gawa mutum ya kamu ina ma tunanin mu da hankalin mai ke tafiya kaga saboda yayi abin a baya yanzu sai yake ma mamaki to shine zaka ga da yawa wanda su su jarraba ba hanya ta hallaka sai su dinga ga abin kamar wani burgewa ne ko kuma su dinga ga abin da kai mahuta sai ma ne ce fa amma mutawassituna min almutakallimina amma tsakatsaki daga ulama ulkana fa yusafu alayhi wanda shi ya dan fara ilimin falsafa bai je koli ba to ana je ne to ma la yusafu ala man lam yadkhul fi irin tsoron da ake jiye mai wanda ba a jiye ma wanda bai shiga ba tsoron yanzu da shi da ma bai karanci falsafa ba shi da ma bai da alaka da ilimin kalam kawai qur'ani da sunna shikenan wannan bai da wani matsala saboda dama shi bai yi zurfi bai bai bai je nesa ba shi abin amma wanda ya wara bai kai kolu ba kuma bai tsaya ba ya tsaya tsakiya to nan gurin akwai matsala wala man kada an hahu nihayatahu haka kuma ga wanda bai kai karshen koko shi ba kenan fa yasafu alai ana ce ma mutawassiti tsoro ma la yasafu ala man lam yadkhul fi irin tsoron da ba je ma man lam yadkhul fi wanda bai shiga ciki ba wala man qad alhahu nihayatu irin tsoron da ba a je ma wanda ma ya kai kokowa a cikin ilmin falsafa kaga shekul islam ai ya karanci falsafa ya je koli ya gane shirme ce ke rusaka fa inna man lam yadkhul fihi wanda shi dama bai shiga ba huwa fi afiya ai kaga shi yana cikin aminci ko wa man anhahu wanda kuma ya kure mata kada arafa al-gaya to ya san karshen kokowar sa ne kaga shine irin su fakar dinin razi irin su abu dinin abu hamid al-ghazali irin su imam al-haramaini irin su juwaini kaga duka sai suka zama komi sun dawo daga ita saboda sun kai kololuwa fama baqiya yuqafu min shay'in akhirahu yace fa ma baki abin da yake yi yaqafu min shay'in akhir ana je mai tsoro daga wani abu wanda yake na daban fa idza zahara lahu alhaqa in gaskiya ta bayyana gare shi wa huwa atshanin ilayhi yana da tsananin kishirwa sama da bai kai karshe ba kabila ko kawai sai karba fa idza zahara lahu alhaqa wa huwa atshanin ilayhi kabila dama yana da tsananin kishirwar gaskiya ya kai ƙarshen koli ya rasa yadda zai yana da tsananin kishiro gaskiya yayi amsa wa amal mutawassit amma wanda yake na tsaki shi kuma fa mutawahami yana cikin rudu bi ma talaqahu saboda abin da yake amsa min al maqalatin mafuza taqlidan li li mu'azzami saboda taqlidanci da wanda yake girmamawa wa tahwilan da kuma yadda yake jin tsoro wanda yake mai mafari shi dama farawa mai farawa ne ya sa ɗan ba da gaskiya ta zo sai karɓar shi wanda ya je ƙarshe shi dama yanzu ta ƙare mishi yana neman mahuta yana cikin ɗimuwa al'amarin duk ya rikice to da an ba shi ta mafi dama yana tsananin ishirwarsa kawai sai amshi gaskiya amma musa wasu tsi to shi wannan ba musa wahimi yana cikin wahayi bima talaqahu min al-maqalat al-mahfuza saboda abin da yake karba na maganganu ta kalilan dan ta kalilanci li mu'azzamihi ga wanda yake girmamawa wa ta'awilan da kuma jin tsoro wa kad qala nas akthar ma yaqsid ad-dunya nisfu mutakallimin malamai suka ce mafi yawan abin da yake bata duniya nisfu mutakallimin rabin rabi da rabin falsafa wanda ya fara falsafa rabi da rabi yana tsakiya wanda yake mutakallimi wanda yana tsakiya wa nisfu mutafaqqihin da kuma rabi da rabin mutafaqqihi wa nisfu mutatabbirin da kuma rabin likita wa nisfu nahawi da kuma rabin nahawi malamin nahawi hada ya fusul al adyan kaga wannan ya fusul al adyan ya fusul al adyan suna bata addini wa hada yufsidu al-buldan wannan kuma zai zama to ya bata addini wa hada yufsidu al-abdan wa hada yufsidu lisan wannan nisbu mutakallimi kaga rabi da rabi ne na mutakallimi nisbu mutafaqihin nisbu mutatabbibin yace hada yufsidu al-adyan zai bata addini zai zama to ya samu shakka cikin addini yufsidu al-buldan rabin mutafaqihi zai bata gari saboda matan wancan ya ce ta saku matan wancan tana gidan wancan gadon wancan yana gurin wancan gidan wancan yana wajen wancan an zo an tambaye shi ya mace ta yi kaza ce a wannan mata ta kuma ya wancan kaza a wannan ta saku wannan sakakkiya ce matan wani ce wai kai gidan wancan ya kaza mace ce wai he a shekara take ganin jini kuma yanzu rabu da mijinta ya ce kawai wata uku ne za ta yi ka gani to yanzu kaga wata uku za ta yanzu da wani ya arme ta ya armu mata wani saboda kaga ai sai shekara take gani ne salata ta kuro dole shekara uku za ta yi to sai ce wata uku ne za ta yi to kaga yanzu shikenan da ta yi wata uku ya ce ta yi armi shikenan matan wani ta yi armi wani to in fakihi nisbi ne kaga zai zama dole ya ɓata wannan abu ba riba bai ce riba abin da ba abin nan bai ce ce to kaga nisbin mutafakihin kenan rabin wanda yake mutafakihi wa za yi kusurin abdan rabi da rabin likita kuma kaga zai bata jiki shine za ka kawo da an zo kaga ko ba na abin nan za ka je da yawa ai da kwai rabi da rabin nan suna yawan tambaya kan kafara an yi kaza an yi wani ne an saba wani yaro allura ba yi kaza ba ya mutu amma wane ne kaza yaya a kuskure ne ba kula ba suna yawan tambaya kan kafara ka gani saboda ana ta kashe mutane kuma kaga zai hinna abin nan ne dan me baka bincika ba kawai mutum zai zo ka dirka mai allura kawai ka kashe shi ka gani yaro ya zo an yi kaza kaga nisfu mutasabbib nisfu tabibin kenan Allah kare mu yadda to wannan suna bata jiki shine wanda zaka ga suke kashe mutane yasa duk inda da likita ya koma kawai duk wani dan hajiya da wata ɗaya hajiya kawai mutum ko buga ya buga sai ya ce kawai bari a biya maka je kai a ka'ida ka gane saboda Allah saboda Allah shi ne wanda zai karatu likita dan bai shi ba dai bace ba da abin duk wata diyar hajiya da wata mai ganin mutane a hanci da wani wanda kawai an san dama wannan lalatacce ne dan Allah ina shi ina zancen likita wani abu ne wanda masu yi ma ke ɓazatu ne ya kamata a ce da kwai haƙuri amma ka zo ka kana jin haushin mara lafiya ana ma Allah ana ma mara lafiya faɗa kana kaza to kaga ina amfani da wannan zai shi kana tsantsanin mara lafiya za ka huda mai amka musu kana tsantsanin mara lafiya za ka yi abin nan cikin shi maimakon ka ɗan kanka ma ka yi abin nan kawai ka taɓa cikin shi ma kana tsantsani to kaga za a ma mara lafiya fasuma an zo ana ta shan fama kai tsantsani wai kake to wasa ka shiga gidan kana tsantsanin fasuma ka gani kin zo za ki fasu ba kina cewa tsantsani kiki to waye zai mai fasu ba fi sabili da to kaga dole shi likita ba gurin neman kuɗi bane shi ne kuma abin da tsiyawa ba su gane shi akwai aiki da dama ba na kuɗi bane shi harakar likita haraka ce ta wasu masu imani masu tausayi masu ra'ayin za su yi abin amma an ka ce kamar da shi hanya kawai ta neman kuɗi to kaga dole da kwai matsala shi ne za ka ga ɓangaren ilimin kimiyya a ƙa'ida a ilimin kwafi ba sun zama masu tara zuciya yanzu ne ake wannan ne amma ƙa'ida in za ka karanta ma dama ita ba hanyar ba nan bacci ake tara wannan ɓangaren dama ba gurin tara kuɗi ba ne harka ce ta taimako na abin da ka samu shi kenan amma kai dama ba ɓangaren tari ba ne ba ka zo ka zama ƙarshen mai abin nan to dole ne da tarbiyya in babu wannan kuma mutum ko kuma ya rabi da rabi kawai ka ɗan wara kwaskwaskwas shi kenan ka bari ka buɗe rijinan ka kai ma to ka ga da kai matsala wa man alima anna al mutakallimin min al mutafarsifa wanda ya san ulama wal kalam daga falasifa wa ghairihim da wasu su hum fil ghalibi a mafi a galabiyan su na wa da istidil lisan wannan kuma nisfu na hawi shi kuma zai bata harshen larabci kaga shi kuma dole za a ringa samun kure bangaren larabci shine za ka gajiya wasu hudu ba ka gani ya ga mutum ya zo yana yin hudu ba ga karambani a karambana maimakon menene matsala kawai za ka yi hudu ba ka ɗauko ƙur'ani da sunna me da mu an ce ne ka zo ka rubutu wani larabcinka kuma baka sani ba ka rubuto ayoyi na ƙur'ani ka rubuto hadisai kana da wani zancen da yi wannan shi kenan ka zauna lafiya amma kawai sai su je su je gwalgwalo abu kawai su zo su yi ta cafkawa dama yana daga alamun ƙarshen duniya jahilai a saman mumbari yana daga alamun ƙarshen duniya ka ga mumbari ya shiga da jahilai ka gani to ka ga wannan shine a karan bana kuma ne ka rubuta qur'ani ka rubuta sunna ka rubuta wasu asar na magabata me matsala gwanin dadi sai ka yi hudu ba ko a gida ne ka ida ka fassara ta ya isa fa fi sabilillah aya goma aya biyar hadisai wani hadisin kwaya ɗaya ma isa kai wata aya guda ɗaya ma kanta za ka yi hudu ba shi ke na hei tun da ana yi da hausa ka fassara wa mutane me matsala dan Allah kaga babu wani mushkila wa man alima dukkanin wanda ya san annal mutakallimina lalle ulama wa kalamin al mutafalsifa daga falasifa wa ghairihim da wasu su hum fil ghalibi a mafi rinjayen fi qawli muqtalif suna magana suna cikin magana wadda take ta sha bamban mai warware juna wadda yi ufaku anhu man ufik ana kautsarwa daga gare ta man ufik wanda ya zamanto ma'abucin kage wanda ya zamanto ya kago ana kautsar da ma'abuta kage wanda Allah ne ma daga magana wadda take ta daidai sai zamanto suna kaulin muktali yace to duk wanda ya san cewa su fi kaulin muktali ya alamu zakiyu minhu يعلم الذكي منه الآقلة أنه ليس فيما يقوله على بصيرة yace ya alamu zakiyu mutum mai ƙarfin tunani da kwakwalwa yana sanin minhum al-aqila daga cinsu akwai mai hankalin da annahu laysa fi ma yaquluhu ala basira mai hankalin su ma abubuwan da yake faɗi ba wai abta tsin kai bane ilimi wa annahu hujjatahu laysa bayyana kai mai hankalin cikin su ma hujja shi ma ba baro baro ba ce saboda ai ba qur'ani ba ne wanda ma ya kama ya kulu fiha kama ila fiha kamar yadda aka faɗi ne Abu Sulaiman al-Khattabi yace hujajun ta'aqab kab tujaj takhaluha haqqan wa kullun kasirun mabsut yace hujajun wasu dalilai ne wanda zaka gani ulama'ul kalam falasifa suke kawowa wanda maganganun sahafatu junansu yana warware juna sahafatu suna warware juna tsakankanin da juna a sahafu shine at-tasaqutu wal mawt jami'an wa at-tasaqut ila al mawt duka ana jini sahafu saboda sahafu wanda suke akwai warware juna sabka da warwara kon gaba kon baya kan zujaji kai ka ce kamar karau ne kamar bifir ne ta karu haka tunani za ka yi gaskiya ce amma kullum dukkinsu za ka samu maganganunsu kasirin maksu mai karyawa da wanda aka karya saboda haka juna yana warware juna juna yana rugurguza juna to haka maganganun ulama'ul kalam da falasifa suke maganganu ne waɗanda suke kenan fi da mukhtalif suna maganganu mawarwaran juna wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shi yasa Abu Hamid Ghazali ya rubuta Tahafutul Falasifa kaga dan raddi shi ma ga wancan jana ibn rushd al-hafid kaga ya rubuta tahaffut falasifa ka gani fagamniya da kuma warwarar juna da kunce magana na juna tufka da warwara kon gaba kon baya na kenan falasifa wa ya lamul alimu masani lissa annahu min wajhin to ta hutta mustahiquna sun cancanci ma ma kala shafi'i abinda imamu shafi'i ya faɗi lokacin da ya tsinka ya zuwa ga ulama'ul kalam حيث قال يتي حكمي في أهل الكلام إمام الشافعي يتي حكم تندنيزا يزرت سوا ga ulama'ul kalam an yi sarabu biljari ya ce a tafka musu kashi da ɗumbiyoyi wani an addake su da takarma wa yi tsafu bihin fil qaba'i a bi duk ƙabilu ƙabilu jam'u jam'u wal ashafi da kuma dangi dangi ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة da sakamakon wanda ya ajiye Qur'ani da Sunna wa qabala ala kalami ya fuskanci kawai ilmin kalam Imam Shafi yace to wannan shine hukunci na ga ulama'ul kalam abin da haka kai shi ne sa abin da ake ma zance kurum ka zo dan ka ba makaranta baka sa shi ba makaranta addini tun da ya tashi daga jardan zuwa abin nan zuwa lakwal kai gwanda waɗannan ma da shi in baka gane magana ba ba wani nesa mani ba zancen da ake maka ko yau kai ma ɗanka da ya tashi ba makarantar addini sai lakwal to shi ma iya daga cikin ulama ul kalam ai musulmi ne ko yanzu yana da dalilin da zai tabbatar da sifofin Allah subhanahu wataala ai ba shi da ta Qur'ani da sunna kawai bai huce ba ta wani abu wanda yake na molan kan da aka bashi kenan abin da ake so ga musulmi ka tashi ɗanka ka sanar da shi Allah ka sanar da shi Qur'ani ka sanar da shi hadisi ka sa shi lafal ya koya ya san ilimin da zai zamanto ya samu sana'o'in shi ko kuma ka alayin ce mushi a wasu abubuwa to kawai shi in kuma dan wai ka sa shi ne koyi faransai ma ka sha ka aikin banza ka bar shi a yaren shi ma na wannan kawai ya da ka kai ba dan ya koyi faransai ba shi yasa kaga da dole ne aikin banza ne ko wani ingilishi kaga aikin banza ne wannan dama kaskanci ne da koma bayansa ba ko su tsiya bane wannan yare shi yasa duk inda zai ci gaba wani cana ina ruwan su da wani faransi da wani in ka ga dama ka in ba ga dama ba wannan da suke zawa muna cewa sai sun iya faransi za su ba wani faransan ba wani bai wani bai ma san ba mai yake wani faransan bai ma san shi ba kurum da yaren shi kawai mutum ya kama yaren hindi dole ne sai ya san kawai ta matsalar inda abin da ke yanke ina ruwanka da yaren shi ko da wani babu ruwanka to in dan ma wannan ne da irin wannan masu kwamban wannan a tare yara wai ba a ma ma yaro zance uwa faransai uba faransai ba a mishi yaran su ba kawai kowanne bangare faransai ne na ko kuma a fifita ma wasu lakwal lakwal ɗin saboda ya a sa yaro kamar ɗan nasara yana wani surutu ne faransai ina wannan a ina ta ce wannan lakwal ɗin ba ilimi kaga wai har ma mutum ya gaza gane tsari ne in ka zo za ka rubuta ma ruwa aka tsara ka aka yi zama ce yana ba kawo ba yanzu wannan shi ke nuna lakwarkin kuma me yi ci ka gani to duka wannan shi ne a ce ni gidan gudan ka sa ɗanka karan farko da ya tashi ba wai zan canja zan ba ce san shi so ake buɗe baki da sanin Allah in ko kai sa shi can gurin bai buɗe baki da wannan ka ci amana ya yi wani zina ku an fusa kuma aliku na rafu da Allah su wani gyara in kuma kai wannan abin sai zama sababin da sai ya ƙi makarantar masu addini to kai ka ja hallau dai nan ma ka ci amana da Allah subhanahu wata'ala ba ka dan nan amana ki in kuma ka ɗauke shi ka kai shi da kwanta kiristoci inda su kuma dama babu wani alama ta addini da za mishi har ma abin da Allah ya haramta mishi za a sa shi sai ya aikata in mace ce a sa ta ba za ta sa hijabi ba kamar iyan bagwari ita da ɗiyanka kawai su ake lakwarkin yadda ɗiyan kafirai su kawai haka ake bukatar ta ita tsarin lakwarkin kawai tsarin yin kiristoci ne e kawai ma za ku sa irin ɗan ɗan adikon nan na kiristoci eh kawai ɗan ƙaramin nan kawai shi ake bukata in ba haka nan ba kuma ka asa so ake da wadda take nan da wadda take gwari da wadda take kawai duk ɗaya ne babu wani bambanci ce to kaga in kai wannan ko kika yi wannan uwa ki shirya tambayar ta in an janna shi cikin kabari sai kin gane kuskure kuma duk wanda ya kai dan shi san da shirya tambayoyin da sai ya amsa a gaban Allah subhanahu wataala dan min ka dau dan ka ka me kama makiyana wannan dama mutum ya sa a kan shi Allah sa shine limamin kasan nan duk gaba daya duk wanda ya dungura dan shi shirya amsa ta zai ba Allah subhanahu wataala kuma ya ci amanar musulunci ya ci amanar musulunci saboda ya ɗauki ɗan shi ya meka makarantar da take ta kafarci alhali kuma ga ta musulmi nan birjik ɗan kalista ta musulmi adadi nawa ke da kai sannan ka samu ta kafara kai ka ce ma kamar babu ita distilin he kalista wa ɗari ko na a makamanci haka za ka samu wancan ko guda biyar ko kuma guda abin nan ko guda biyu to yanzu duk nan gurin bai ishe ka ba ka sa sai dai ka ɗauka ka kai can gurin to wannan wani abu ne wanda duk masu wannan su shirya amsar da za su ba Allah subhanahu wataala sun ci amanar addinin Allah sun ci amanar musulmi kuma sun cutar da al'umma ta musulmi kuma zancen cewa abin baya tasiri karya banza suke jahilai ne wanda yake duk wanda ya san ka je ka tambayi malamin da ya san Allah ka tambaye shi ka ce da Allah ina son zan kai dana a koya mai kaza gurin waɗanda suke ba musulmi ba wai zai iya tasiri abin zai iya mai tasiri ko ba zai mai tasiri ba ka ji ibn al cikin madakal babu baya akan hadarin daukar ta akai shi ne koyo wasu kuma su kawo hujja lokacin da ake akai abin nan lokacin da aka yi fatahu makka daga cikin wanda suke kafirai abun daga wanda suke yahudawa bayan fatahu khaibar da yakin da aka yi da yahuda an dinka kama wasu daga cikin ribatattun ya kace su koyo rubutu wanda ya koya ma wasu adadi kamar goma shikenan ya fanshi ganshi a cikin rubutattu ka koya ma kamar guda goma to kai ana maka zancen mutanen da a sarka aka kawo shi da Allah zai mutumin da yake karma a sarka aka kawo shi wani tasiri gare shi ana maka zancen mutanen da an sa musu doka da sharuɗa na akam ahalin ma ba nan bayan da sun ma hika matsayi kai ba ma nan ba kai a ƙasar sa ga masu hika matsayi kwana ka gani to ba nan ba ke ma zance ba ana ma zance yadda suna da fawa suna da abin da jinsu ba a duniya su suke da rinjaye wannan kuskure ne kuma akwai waɗanda kuma kuɗaɗen nan ne da su ne ake rusa addinin Allah ba wasu kuɗi bane ba su ne ko ba wanda suka fira sama suka ce ya kai ɗan shi har ma su da kansu sun fara wannan ba wanda suka fira sama suka ce sai ya ɗauki ɗan shi ya kai gurin kenan mu ba mu da kishi ba mu da san namu ba kaza sai a baki fa zaka ga wani yana ta nuna ma kamar ya fi kowa sanin Allah kamar ya fi kowa imani kare banza da wuri kai me ma zaka faɗi ma in ma ana zancen imani ma ka ma ai zancen ma fi sabilillah in dai dan ka ka dungura shi a can kai in ana zancen ma ka ma yi magana ka gani duk abin da kaga ya faru gare mu mun ka sha maka surutu kuma ba shi bane abin da yake kawai aiki ne imani kuma abin ne na gaskiya aikin kai ke tabbatarwa ne sai imani bi tali wala bi tamani walakin ma qara fil qalbi wa saddaqa sul a'mal abin da ya tabbata a zuciyarka aikin kai gaskiya shi mala yace wa ya lamu alimu annahu min wajha mustaqula ma qala shafi'i wa qabala ala al-kalam yace hadha jazaa'u man taraka al-kitab wa sunna wa qabala ala al-kalam wa min wajhin akhar to ka suke idan nazarta ilayhim bi ayni al-ajr in ka kalle su da fuska kuma ta kaddara wal hayra da ilmuwa da ta same wal hayra da ilmuwa mustawiya alayhi wadda sai rinjaye a gare su wa shaytan da kuma shaytan mustahawdun alayhi wanda ya rinjaye su rahimtahu kuma sai ka ji tausayin wa rafiqta alaihim sai ka sautata a gare su saboda utu zaka'an an ba su kaifin hankali wa ma utu zaka'an amma ba ba su ba tsarki da kuma nagarta da tsoron Allah ga kaifin kwakwalwa an ba su amma kuma ba ba su ba imani ta gani sai su baka tausayi wa wasu fuhuman an ba su fahimta wa ma wasu uluman amma ba ba su ba ilimi wa utu sam'an wa absaran an ba su ji da gani wa afidatan da kuma zukata amma fa ma aghna anhum afidatuhum ganin su da wannan bai musu amfani ba fa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum jin su ganin su bai musu amfani ba zukatan su bai amfana musu ni shay'in wani abu ba id kanu yajhaduna bi ayati Allah saboda suna musa suna jariya da ayoyin Allah wa qabihim ma kanu bi yastahzibun kuma abin da suka waye gari suna izgilancin shi suna aibantawa kuma ga shi nan gurin ya tabbata a guri wannan fa shine sakamako wanda zaka ga ko ina mu al'umma ta musulmi mu ne ahlul istiza yanzu ire-iren wannan maganganun da ake da kaga mafi yawa sun yi taurin kai sun yi hujja wa kullum ne karuwa ake ire-iren wannan su gani ma suke ba ba gidan kamar ma gani suke ma ba a gane ba ne ko ba a yi kaza ba ne ko ma ba a fahimci ba yadda hakikanin abin ne ko ba a yi kaza ba ka gani wa man kana aliman bi hadhihi al-umur wanda yake da masaniya akan irin waɗannan abuwa ta bayyana lahu bi zalika to zai gane hizbu salafi kaifin basira da hadaka da ƙwarewa ta magabata wa ilmuhum zaka gane kuma ilmin wa khibratuhum malam yayi waiwayin ba akan wancan magana ta fifita tsariƙatul salaf akan tsariƙatul salaf ce sa sai ce to man kana alima bi hadhihi umur wanda ya zama yana da masaniya akan cewa falasifa wa shirme ne falasifa karshe saboda mun zai ga ya za a ci ilimin da wanda ya je daraja ta karshe kuma ya gane ashe shirme ne wanda shi ya kai karshen lamba a ciki kuma sai yake nadama na fi da yasa yana takaici yana kuka yana tagumi yana cewa ya ƙasa tsawon shekarun shi a banza ka gani to yanzu kai ka zo da Allah ka shiga wannan abu kuma ka ce ita wannan hanya ita ce ta sahi aina wa man kana liman bi hadhihi al-umur wanda yake da masaniya akan irin waɗannan al'amuran tabayyana lahu bi dalika zai gane hizqa salafi hazaka ta magabata wa ilmuhum da ilmun wa khibratuhum da qarewa haythu hazzaru anil kalami ta yadda suka hana mutane ilmul kalam wala au anhu suka yi hani akan shi wa zammu ahlahu suka zargi ma'abudan shi wa abuhum suka aibanta su wane ma zai san anna man yabtaga huda duk wanda zai zama yana neman shari'a fi ghairi kitabi wa sunna a wata hanyar da ba qur'ani da sunna ba lam yazdad illa bu'da babu abin da zai kara sai bana shi ilimi a ko ina ka kawo ilimi in za ka koyi ilimi ka koyi ilimi in an kai ka za ka koyi lakwal kawai koyi ilimin lakwal ba wai ka koyi wani faransai ba ko ka koyi sa kaya ko wani ka koyi wani kwambo da wani ba shi bane ba ka shi koya ba ka gani saboda haka ba alaka tsakanin tsumma da ilimi me alaka tsakanin tsumma an zo za a shiga da kwal ku je wai an sa wata kaya ne an sa kayan kula kaza ya sa kaza to shi kuma a me yake da za a hana mutane sa hijabi shi shin hijabin ne da niqabi da wannan zai hana mutum ya yi ilimin ka gani to me alaka tsakanin wannan ai babu na alaka tsakani kenan akwai wani abu shay'un min wara hijab akwai wani abin da ake so a koyi a bata tarbiyya a gurbata wa dulo takruna kama kafaru fa takununa sawa dan Allah a ce wannan mutum ne ba musulmi ba sai gama dan shi makaranta yace gashi ni dana so ne ke ka koya min ayatul kursi da farke da nan saboda a addinin naku an ce akwai su addu'o'i maganin in akan ka koya musu kuma yana so ka koya mai girmama mutane da abin nan saboda ku akwai ladabi da wani san girmama mutane da wani amma shi sai ce amma kaka koya mushi addinin ka eh kawai dai so nake ka koya ne kaza kaka koya mushi addinin ka kawai dai ne zai koya ka gani aikin banza shi bai kai madan shi wasa bilul huda eh bai kai madan shi sabilul huda hasali ma da ya tashi saboda kai ya je kai ta ina ce na koyi eh aikin kafiri ba wani abu ne kafiran nan kaga da kowane bai cin dabino dabino wani saboda kiyayya bara'i dabino akwai wanda bai cin nama rago saboda tsananin kiyayya hadam abin nan wai tsabar dan da dai musulmi suna ta'amuli da wannan to shi dabino ma bai ci balle wai ya sha maka zanzam ko wani abin nan saboda tsabar kiyayya da tsabar abin nan Allah ka gani ko abin ka ce mai magani ne bai da amfani kawai dan mu ne dole ya a zuwa ce mana duk ɗaya ne ko waye waye kaza kaza ko kuma a ce wai addinin ku akwai kin kafiri gaskiya ne addinin mu akwai kin kafiri wannan haka yake wajibi ne eh wannan haka yake alwala uwar baraki ko ne addinin mu addinin mu akwai kin kafiri mu'amala ake amma addinin mu ba a kauna kafiri wannan haka yake kamar yadda shi ma kafiri ba ya kauna mu ya za ya ce ana kashe yan uwan mu saboda imanin duk duniya tana hutawa tana musu abin da ana ragargaza su ana hutawa iri-iri ana gaya mana dama Allah ya gaya mana kada bana talbaqza min afwahim wa ma tuqsi sudurum akbar alqur'ani dama Allah yana gaya mana zukatan mutane yana gaya mana kaza kuma yace kai a bakin su ma ke iya kana bayyana kuma kawai ka dawo ka ce wannan masoyin mu yanzu wannan faras din da take da mamakan mu take da kaikayen mu muke ta bala'i muke ta shan wahala inda mu ba musulmi bane ba samu wannan wulakanci da jin dadin mu na shafi da nasu duk kuntun da jan haushin don mu muka rike wannan addinin shekara da shekaru duk aka yi har yanzu a dinga mu ka so ka bani duk wannan kuntun da ka gani da ake mana wannan wulakanci kan ka kan a kan karaya ba komai bane ba dan muna baka wata bane kurum da addinin mu wa ma laka mu'minin illa yu'minu billahi al-azizil alim ka gani shi kuma al-kufru millatan wahida saboda haka addinin mu babu kaunar kafiri haka ne addinin mu ba kaunar abin banza addinin mu babu giya da riba da wata haramun sai duk haram mai rubuta riba da mai kaza duk Allah ya musu albarka wannan haka yi kuma wannan abin ba ba goge shi eh ba wai wannan gogewa ya kare ma annasabu abu ne sun zamanin Qur'ani yana sabka amma duk abin da aka ce ma haram ne ba zai zama ba halal riba haram ce shan giya haram ne ce nama alade nama mu ya bambanta kaza ya amma su kullu abin da suke zage mu saurari mun ware ba a sha giya ba gidajen rawa da wani wuraren alfasha da wannan ana cewa ba a yi kaza ba kenan dole ba mu samu kuɗi kana yankin mu ya kamata in aka yi kiwon alade za a samu kuɗi amma kenan mun yi kiwon alade otal otal ka hanyar samun kuɗi mai yawa ka gina otal ka gani duk wanda ka gama otal bai da mahaɗi duk wanda yake da mahaɗi kai za a ce maka wani ka ji tsoron Allah za ka gamu da tsari shi yasa duk wanda ka ga ya dama wani tsohon ɗan duniya sai wani mai bakin uwaye amma ba wanda zai zo maka wata hotar na duniyanci ya yi abin nan ya zo shi kawai a dinga taruwa ba da takuna wai ne ce wai zai rubuta wai a cikin wai zai rubuta da larabci da abin nan wai zai rubuta shahe mai mata da shi wani Allah wai ne ɗan mace da miji suka zo wai ne sun kashe da takarar arni wai hotar ce wai an kashe da takarar arni kaga ai kafa mana sallallahu alazima muna roƙo Allah ya yi ga siratal mustaqim ya cire da mu min kike hanya siratal ladina an'amta alaihim hanyar wanda Allah ya mani ba ghairil maghdubi alaihim ba hanyar wanda Allah ya ma fushi ba wala dhali ba hanyar wanda suke halaka ku ba ta so ba amin wannan shine karshen wannan risala mai albarka alfatul hamawiya wanda aka tambayi wannan babban malamin ya rubuta ta a matsayin jawabi da kuma amsa akan matsafiyar magabata a dangane da abin da ya shahi sif ayoyi da suke magana akan sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma shekul islam kamar yadda muka gani a cikin littafin kamar yadda littafin da ya kare ka'idatul jalila muka gani malami ne wanda yake yana da istisrari yana cikin nan gurin sai faɗa na in yayi littafin ba abin ɗaya bai ke tsaya kai zai ta tabo maka waɗansu fa'idoyi kin daban-daban shi yasa za mu ga kenan ya tabo can sai bari ya ce ya yi bayanin a wani guri ya tabo can ya ce kaza ya raddi ga can kuma ya nuna mana kwarewar shi akan sanin firqul dalla wannan ke nuna addinin musulunci addini ne wanda yake da faɗi an yarda ko abu sharri ne ka san shi sai dai abin da ake so kar ka je garin sanin sharri kuma kai ma kalimi a cikin shi kawai abin da ka je koya ka je ka koya bakin nan annabi sa ya tura zaid ibn zaid ibn harisa zaid ibn sabit ya je shi karanto yaren yahudawa ya je ya koyo a sati biyu saboda haka in ka je kana kwalkawar ilimi ya ce so ka koyo ba kwambo ba da wasu iya rubuta wasiƙa da wata ƙaryar banza da wani soyayya da wasu abubuwa ba shi ba ka tura ka kurum ka je ka yi ilimi ka je ka gama kawai a ƙari ɗaya ka tura ka ka yi ƙasar waje ba zuwa ba za ka yi ka zoma mutane da mulhidanci da kafirci da wani iya sa kirabet da wani shan shisha da wani shirme akwai yadda su duk inda suka je wani guri wani ya ga laraba suna shan shisha ko da zai ci arkakken wanda suka yi kuɗi ilimi ma da wanda suka yi kuɗi ilimi ma suna shan wannan abu ka gani to kai yanzu shaidan bai da ilimi kawai dan ka ga wani hallakeki in ka tsaye guri kawai ilimin da ya kai ka hadara da ake so ka koya hadara ta ilimin mutane ba ta zamantake su ba al'ada ka ka tsaya ita suturar ka ka sa suturar ka kana da kayan ku wanda ka gaji sa duk ilimin da kai bai da alaƙa da tuwahin ka na iyaye da kakanni wanda ka samu sakon ka saka hula jallabiya rawani ne garin da sa rawani sau da haka irin kaya da tattara ta mutunci ita za ka sa ba da ka je ka zo ba kawai a ga ka zo da wasu irin kaya da ka gani balle ma irin masu tsayiya su kuma karshe ba ma su yi wannan ba ƙarfi ka ka san kafiri kafiri kafiri ba karamin abin da ba yanzu da suka ga abin baci da in aka tafi makarantu na amurka da wannan da tsangayoyin in kana son a maida ka mace sai ka zo ka kashe da daga babanka da ma'aikata sai a canza ka a maida sama ce kenan za a zo a tallaka mu to ga shi duk wanda yake so ya koma namiji in mata ne ya ce mai so ka koma namiji kenan ga shi amma ana bukatar shaida iyayensa sun sa hannu mace wanda yake so a rikida shi a maida shi suran mace kenan za a mushi amma ne ana bukatar yarda uwar shi to yanzu gaba ɗaya ma shekarar da ta wuce sai suka cire wannan yanzu babu wannan abu kawai tun da kai ɗan jami'a ne ka sayi kana jami'a amurka ko abin nan to yanzu in kana da ra'ayin za zuwa sallata muku kana son ka koma mace in kana so ba zan je ka gaya ma gidan ku kawai sai dai yanzu ka zo ka kawo a maka amaliya a cancan za ka duk gaba ɗaya ka duka a maka mama a maka ko ya mai da ka mace shi ke nan ba sai ka gaya maka wayanka ba saboda yanka an ga mun musulmi ne an wani kowa bai yarda ka gani to yanzu sai suka mai da babu wannan ta wani baki suka je afirka za zo a tallata mu ga shi nan gurin waye ke so ko ka gani akwai wani dan kano shi a hebe ya zo kawai ya san ko ya zo gida kawai ka ga yan budurwa ka gani kawai ka ga yan budurwa ta sallama gida ya ce ni ne ni ne ni ne uwana ka gani sai ni to kare ka to in ba sai kai da kaje koyi ilimi me kai ka kuma ka shiga wani sha'ani me ina alaƙar kama da wannan abu wannan wani abu ne na iska can gurin kai kuma ilimi ka je koyi ina alaƙar ka da wannan to shine kauyancin da mafi yawa za ka ga matasan musu wasu ma za ka ga har manya ne wani ya je zamana a turai wani allan bana kawai ya koma dan turai in ya zo ringa muku wani shirman banza da wani ka gani wallahu ta'ala saboda haka kenan wannan yadda shekul isa ya karanci waɗancan aƙidu ya nuna mana kofa buɗe take a musulunci musulmi ba a tauyaye musu ba irin yadda su kafirai ba su yarda ba su zo su karanci namu kaga ai su yarda ba su karanci namu yanzu ba kafirin da zai zo shi ya zo cewa bari ya kaɗan shi koye ka zaɓa su wannan to kenan haka yi kan kuma in ku sun zo sun karanta da karshe za ka ga halayen su shiga musulunci wannan shine kenan karshen littafin abubuwan da muka ji suke Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zama dalili wanda zai sa mu ƙara samun tabbaci da kusanci wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ida daga sace a cikin zukatanmu ubangiji ta san matan mana da kafirci da fasikanci da dukkanin abin ya rabar alamin Allah subhanahu wataala tabbatar da mu akan sunna Allah karbiran mu abu da sunna malaman mu wanda suke da rai Allah tabbatar da daga dukan ya kare su daga zamiya da mu da su gabaki daya Allah tabbatar da mu Allah subhanahu wataala ya karbiran mu muna kan tafarki wanda yake da gartacciyar rabar alamin yan uwan mu musulmi waɗanda suke Palestine da waɗanda suke dukkanin yankuna na duniya wanda suke fama da takura da kuma zalunci Allah subhanahu wa ta'ala karfafe su Allah karfafi raunin su ya ba su nasara kan makiya Allah ya sanya dukkanin jarabawa da suka haɗu da ita ta zama musabbabin ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmi kasar mu da sauran ƙasashe na musulmi waɗanda suke halin rauni da talauci Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata mu daga meka hannu zuwa ga waɗansu ƙasashe ya rabbal alamin ubangi ya tabbatar mana da addinin da ya yarda mana da shi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mu akan daidai ƙasashen mu yanda suke ƙasashe na musulmi Allah sanya su zama ƙasashe na musulunci duk gaba ki da ya rabbal alamin Allah haɗa kan musulmi a ko ina suke a duniya wanda ba su da aiki cikin mu Allah ba mu ayyuka waɗanda suke na gargaru Allah mana albarka a sana'o'in mu Allah mana albarka cikin duk abin da Allah ya arzuta mu duk abin da Allah subhanahu wataala arzuta mu da shi Allah subhanahu wataala ya nuna mana abin da zai faranta mana cikin sharafar almi maza san mu Allah tsare su daga dukkanin abin ya rabbal almi Allah subhanahu wataala hore ma waɗanda suke halin kunci da talauci wanda suka rigaye mu daga ƴan uwan mu waɗanda muke rayuwa da su a wannan majalisi Allah ma ba ji kabari albarka Allah haska kabarburan Allah sanya aljanna ita ce makomo Allah subhanahu wataala yanda ya rayar da wannan anguwa wadda shekaru ashirin baya in ka zo nan gurin goge ne za ka je da kaɗace-kaɗace da kalangu da abubuwa waɗanda suke na sabo da abin nan da wani haka dai mutumin kirki bai isa bai zuci nan duk wanda aka ga kuma ya zo nan to kawai an san dama ba mutumin kirki ba sau da haka kawai kalangu ne da goge da shaye-shaye da siya da rashin mutunci amma yanzu kuma mi gashi nan to yadda Allah muna raye ya nuna mana wancan lokacin wancan datin muka san gurin da a kayayyaki kuma yanzu Allah ya masanya gurin gashi Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana rayuwar wannan gurin to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya kasar mu gaba ki da sauran kasashen musulmi Allah nuna mana lokacin da za ci alqur'ani shine yake jagoranta kasar tutar la ilaha illallah Allah nuna mana lokacin da zamu ga ita ce take kadawa a Niger da sauran kasashe na musulmi ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala wannan anguwa Allah mata albarka yanda aka samu mutanen kirki suka maye ma mutanen banza aka samu canzawa hannun agogo ya koma ya koma dama kaga go maimakon fa khalafa min ba'di mukhalifun go sai aka samu kenan an samu kenan min salafun sun maye ma wanda suke khalaf an samu salih sun maye ma salih yadda aka samu mutanen kirki suka zamani wannan anguwa Allah subhanahu wata'ala ya albarka ya ƙara masa albarka ƙara ɗaukaka da kuma imani da karfafa ya rabbal alamin Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar mana arziki da wadata Allah dukkanin waɗanda suke nuna kiyayya ga ƙasar nan da sauran ƙasashe na musulmi Allah ya sar mana sharu da abin da ya ga dama ya rabbal alamin Allah ya tabbatar mana aminci da zaman lafiya ƙasar mu da sauran ƙasashe na musulmi ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك kenan karatun zai zama tona nan gurin kenan sai bayan azumi insha Allah zai zama kenan sai bayan azumi nan insha Allah kuma in Allah ya mu da rai lissafin da za mu tsora kan shi kenan wancan kenan asalin mu ya wanda da shi ne zami sai zama to an yi wannan kenan Allah ya kai mu bayan azumi shine abin da zami kawai dai a kofar yanzu da ibadu da kuma shirin tunkara azumi duk abin da aka sani wanda zai kusantar zuwa ga Allah mu dage mu tsaya mu jajirce a yi ta wannan kuma a yi haƙuri majalisai a tsaya a raya a tsaya a yi abin da ya kamata cikin ramadan wata ne wanda zai zo sai da kuɗi saboda haka tsaya duk limamai masu jin salloli a jihar filawa kuma duk abin da za a yi shi a bisa doron sunna kar a yi abin da ya ko kuskure ma sunna a sai a yi a bisa doron sunna kuma a yi haƙuri a yi motsa Allah da yawa za ka ga matasan mu wasu suna da ƙoƙari wasu kuma suna da jan kawo sai ka ga wasu ana jan sallah cikin dare in an ce za ka ja sallah kan ya ja sallah ya je na kwanci in bakin shi ya zo ya kare shi ya zo sallah in ya raka shi biyu ko raka shi wani kuma sai ga kuskure ko ka ga mata su suke cika guri da natijan tsofaffi kenan ya kamata matasa a kama ciki tarawihi ba yi ba ake a wasa so ake masallaci tun da yawa da ganin ka farkon ramadan har ƙarshen ramadan da shine mutum zai samu istiqama wuraren wa'azzuka duka a nazumta karatun mai yakan komawa kenan tafsirin daddare daddare bayan sallar isha shine ka'ida na nan gurin da muke daddare bayan sallar isha kenan wannan karan ma haka nake ne a bayan sallar isha kenan insha Allah tunda wata ne na Qur'ani wata ne kuma wanda yake na anci da da ka kamni kasa a gwiwa a wata goma sha biyu wata ɗaya ne kawai wata ɗaya ne ka gani ka kenan za ka yi to yaushe za ka je ka canza ki saboda haka kawai rayuwa a rarraba ta cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala na kullum ba sai kullum sallah ba sallah insha kullum ba sallah insha Allah akwai gidauniya ce nan da masallaci kar a manta da abin da aka samu sutura ce kuɗi ne duka ana karba ana buɗe baki nan gurin ana taimaka ma barayi za ka ga gajiya da yawa mutane suka zauwa to kuma abin yana sha baya su kuma mutane an saba mu duk abin da aka saba al'umma tana zauwa kenan a yi kokari a kowa ya sa guzarin shi aran musu kadu wa da musu kadu su kansu masu kuɗi hanyoyi na zuba irin waɗannan asusan yana da kyau sai ka ga ba kai ba karam wani lokaci aka ci kowa gidan alhaji wani ana ba da kaza za ka ga kana ɗan jin wani kai ne mai kirkin ka gani to amma in ya zama ba da kai ma ba za ka dinga jin bani ne ba mai raba shinkafa nan